أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau biyar ko? ko hudu ne biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma 17 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu a masallacin al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gabar tafsirin alkur'ani mai girma tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf wannan zai zama majalisunmu na shida insha Allah ta'ala kuma muna cikin suratul arafi muna tafsirin aya ta uku faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم kubi abin da aka saukar a gare ku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya'a hakkubi wani abu koma bayan abinda aka saukar muku daga muku daga ubangijinku ku riki wasu majibinta al'amurra wanda za su kirkiran muku su sai Allah ya ce qalilan ma tadakkaru kadan ne idan an muku wa'azi kuke wa'azantuwa mun fassara wannan ayar da bangaroranta guda uku ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum bangare daya wala tattabi'u min dunihi awliya bangare na biyu qalilan ma tadhakkarun bangare na uku mun ji bayanin da malamai magabata suka yi a game da tafsirin ayar a gabaki dayanta a yau insha Allah ta'ala za mu fitar da darussa kaɗan daga cikin darussan da ayar ta kunsa darasi na farko da wannan ayar ta kunsa anna lubba dinal islami هو اتباع هو الاتباع الخالص للمعصوم صلى الله عليه وسلم للي مدرة tsantsan madara ta addinin nan ita ce biyayya ga wanda baya sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ke aya tana karantar da mu ba wanda aka ce ka rike shi in ka rike shi kai tsaye ba inda zaka tsinci kanka tare da shi sai aljanna in ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka rike shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bi shi to akwai yiwuwar ka samu matsala akwai yiwuwar ka samu damuwa sannan kuma duk wanda zaka kama ka rike shi to ya zama kai tsaye zai hada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zama tsakaninka da shi sai a sami yankewa tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam in har ya kama maka hannu ka miƙa hannunka ya rike ma to ya hada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sama kai tsaye ba inda zai kai ka sai aljanna wannan aya ta karantar da mu haka shi yasa Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum al-imam an-nahas yace ma unzila ilaykum min rabbikum al-qur'an was sunna al-qur'ani da sunna sune ababan da aka saukar mana daga ubangijinmu muka ce an ce qur'ani da sunna ba ana nufin dole sai an jawo maka larabcin ba a'a hadda abin da aka fahimta daga larabcin darasi na biyu alaƙatul bid'ati bishirk akwai zumunta tsakanin shirka da bid'a akwai alaƙa mai ƙarfi da zumunta a tsakanin bid'a da shirka domin shirka ana ma Allah ne bid'a kuma ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa albid'atu shirkun bid'a shirka ce domin ana ba man wannan annabi sama matsayinsa manzo Allah sama shi kadai yake ba wani wanda ake hada shi da shi a ce matsayinsa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi to idan ka ɗauko wannan matsayin ka ba wani ka ce wani na da ikon da zai kafa maka shari'a bacin annabi sallallahu alaihi wasallama to kayi shirka wace shirka shirka ta bid'a ka hada annabi sallallahu alaihi wasallama da wani alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake darasi na uku anna shubhatal awliya'i hi aslu dalalin nas wa inhirafihim 'anid din rudu na rike wasu a matsayin majibinta al'amurra to shi ne asalin batan mutane asali asali karki wasu ba annabi sallallahu alaihi sallama ba a matsayin waɗanda su ne za su rika ce maka kayi kuma su ce maka ka bari a abin da ya shafi addini to wannan shi ne asalin bata a cikin al'umma idan da za a yi maganin wannan to an magance asalin bata da tushenta a cikin al'ummar musulmai Allah ganar da na uku anna aktharan nas yamiluna ila adami al-itti'ad wa tadhakkur dabi'ar da Allah ta'ala ya dabi'antar da mafi yawancin mutane da yawan su ba su azantuwa mun gashi Allah ya ce qalilan ma tadhakkaru a wata qira'a qalilan ma tatadhakkaru kadan ne ake samun masu wa'azi masu wa'azantuwa shi ya sa annabi sallama ya taɓa yin hadithi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘yan aljanna yawansu a cikin halittar Allah waɗanda za su shiga aljanna kamar farin gashi ne a jikin baƙin rago farin gashi ƙwara ɗaya a cire shi a jikin bakin rago to wannan farin shine na 'yan aljanna amma bakin ga baki ɗayan mutane sahabbai Allah ya yadda da su hankalinsu ya tashi da suka ji haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a cikin a cikin 'yan wuta akwai dubu to ɗaya ne a cikin al'ummarsa amma 999 dukkaninsu su kuma daga cikin yajuju wa majuji sai sahabbai suka yi kabbara suka ji daɗi sannan manzala sama ya kara musu bishara ya ce sannan a cikin waɗannan 'yan aljannar to al'umma ta kuma ta fi yawa ku kaga wannan duk yana cin falalar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk wannan falalar ka sani fa wallahi idan baka bi manzala sama da gaskiya ba ba za ka shige ta ba sai a haɗa mutum da waɗancan ya juju wa majujin 999 can a haɗa shi so da ka Allah ya tsare waɗannan su ne manya-manyan darissa da wannan aya mai girma take karantar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a aya ta hudu wa kan min qaryatin ahlakna wa kan min قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا نعم فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi salama umarni ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin ya dawo ya magana da al'umma ga baki da ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun to sai Allah subhanahu wataala kuma zai mana bayani a game da sakamakon waɗanda aka musu wa'azi suka ki wa'azantuwa aka musu gargadi suka ki jin gargadin da annabawan Allah suka musu to a ka'ida ta alqur'ani mai girma alqur'ani yana da salo na buga misali yana da salo na ba da kissa domin waɗannan ababen guda biyu suna cikin ababen da suke tasiri a wajen tarbiyyar mutane ba ka kissa kissan wasu da suka gabace ka ai shi yasa suke cewa at-tarihu mir'atun tan'akisu biha akhlaqul ghabiri tarihi kamar madubi ne kake sawa a gabanka ka kalla sai ya nuna maka irin yadda magabatanka suka yi kai kuma sai ka kalla abinda suka yi na arziki suka ci nasara to kai ma sai ka yi ƙoƙari ka ɗauka ka yi domin ka ci nasara kamar yadda suka ci nasara abinda suka yi na talalabiya da lalacewa suka halaka suka shiga cikin fushin ubangiji subhanahu wata'ala to kai kuma sai ka guje masa domin kai ma kar ka shiga cikin wannan talalabiyar irin tasu ka azaba da ta same su irin ta ta same ka to shine nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa kan min qaryati ai da yawa akwai alqaryatai wato mutanen cikin ta ahlaknaha muka halakar da mutanen waɗannan alqaryatu alqaryatan faja'aha ba'asuna bayatan sai tsananin azabanmu ya zo musu bayatan alhali suna bacci da daddare auhum qa'iluna ko kuma suna bacci da rana Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗa bayan ya umarci annabi sama cewa ga naka ka isar da sako mu kuma mabiyansa ya ba mu umarni cewa mu ba abin da aka saukar mana a harshen annabin musallallahu alaihi wasallama kan mu riki wani abu koma bayan wannan wanda wasu majibinta al'amuran mu za su kirkiro mana su kago mana su aza mana to sai ya ce mana mu sani idan ba mu ba abin da aka saukar mana din nan daga ubangijin mu ba na alkur'ani da sunna to kafin mu fa mu ba mu ba ƴan shalele bane mu ba ƴaƴan mowa bane waɗancan ƴaƴan bora abin da ya samu magabatan mu to zai iya samun sai Allah ya ce wa kam sai ya amfani da kam malaman lugar larabci suna cewa kam littafi da yawa da yawa kaga ba ɗaya ba ke wa kan min ƙaryatin ahlaknaha so da yawa akwai jama'a alƙarya abinda ake ce ma alƙarya shine almakanul ladhi تتجمع فيه الجماعة شين ake ce masa alqaryatu wajen da mutane suka taru suka hada gari shine ake ce masa alqarya shi sun ce masa alqarya li'annahu qad qarrat bihi nas domin mutane sun tabbata a wannan shi yasa tabbatar mutane a gari ake ce masa al-istiqra al-istiqra tabbata to sai ake ce ma alƙarya alƙarya saboda mai li'annal jama'ata tastaqirru fiha fa sunniyat qaryata saboda mutane suna tabbata a wannan wajen kowa da gidan shi to shi yasa ake ce masa alƙarya shi yasa inda makiyaya cala suke zama su danyi shemomin su zuwa wani lokaci su tashi to ba a ce masa alƙarya shine zaka ji malamanmu na fiqh in suna magana kan sharuɗin juma'a sai su ce wala budda an yakuna qaryatan tataqarra bihim an-nas ko yataqarra yataqarra fihi an-nas dole wajen da za a ce gashi an yi juma'a ya kasance akwai gidaje na mutane mutane suna zama a wajen shine Allah yake ce mana akwai alƙaryatai da yawa waɗanda sun fi naku idan kana ɗaukar tarihi kana ɗaukar nizamul mi'maril qadim tsari da ake da shi na gidaje na da zaka tabbatar da yanzu ba gidaje ake yi ba ina gidajen samudawa wa samudan ladina jabu sakhra bil wad wa tanhituna min al jibali buyutan amini dutse suke samu dutse nahtu suke ba irin yadda muke fasa dutsen ba a'a su dutsen suke wawacewa shine annahat wa tanhituna min aljibali buyutan amini dutsen suke samu ai ta wawake shi ai ta wawake shi ai ta wawake shi ai gini a cikin sa ba wai a fasa dutse ba a dauko dutsen ai gini da shi a'a dutsen ne ake nuna masa bai isa ba a wawake shi a wawake shi a shiga ciki kuma a zauna ba zafi ba tsayi kaga samudawa ke wa samudan ladina jabu sahra bil wad to ina suke me sakamakon su me Allah subhanahu wataala ya musu ya halakar da su Allah ta'ala ce fa hal tara lahum min baqiya akwai sauran samudawa akwai sauran adawa kuma garuruwan su suna nan wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layl afala ta'qilun yanzu idan ka tashi ka tafi ka tafi middle east ka tafi gabas ta tsakiya ka fito ka zo wajen tekun fasha da a nan wajen aka rayu aka suka halitta aka halice su tsakanin jordan da lebanon da masar da syria da a nan waɗannan mutanen suka rayu har yanzu akwai wajajen da ake ce musu mada'imu salih suna nan in ka tafi yawon duniya za ka gani ko wani abu ya kai ka waɗannan ƙasashen duk za ka iya zuwa ka je ka gansu kufan gine-ginensu suna nan amma babu mutane amma mu ga mayan tsirut ina jin a cikin ma'ai ba wanda ba wanda ya kai zira'i arba'in a cikinmu a tsawon mutane mutum ya kai zira'i arba'in kafa kafa arba'in za a zuwa ana ganin shi aiko akwai shi a wannan zamanin annabi adam alaihi salam an halicce shi sittina zira'an kafa kafa sittin kaga ya fi falwaya girma wani falwaya amma mu ga munan yan tsurut sai rashin jin magana ba ma ji Allah ya shirye mu kafa nawa sai ka ji ana cewa baka wuce kafa bakwai ba tsawonka bakwai to kaga shine wannan to shine Allah ta'ala yake cewa akwai alƙaryatai da yawa ahlaknaha waɗanda muka halakar da su faja'aha ba'suna bayatan azaban mu tazo musu lokacin da za ta afka musu bayatan a lokacin sun kwanta sun yi bacci da daddare azaba Allah ta zo musu sun kwanta lafiya lafiya an gama shashanci an gama duk badalar da za a yi an shiga gida an kwanta kawai sai Allah ya kawo azaba kafin safiya an halakar da su auhum qa'ilu ko kuma sun sun kwanta baccin rana an kwanta baccin rana ana shakatawa siesta qailula kawai sai Allah ya aiko da azabarsa ba wanda zai tashi a cikin su haka Allah ya ma waɗanda suka ƙaryata manzanninsa suka ƙibinsu amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana addu'a shi yasa kake ganin kowa na tsula tsiyarsa annabi sama yayi addu'a kuma Allah ya ansa annabi sama yayi addu'o'i guda uku Allah ya karba addu'o'i guda biyu bai karba masa ɗaya ba addu'a ta farko ita ce wannan cewa Allah yuhlika Allahu ummatahu bi sanatin bi'amma kada Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'umma a sama gabaki ɗaya da kai a ce yunwa ta kashe mu dukan Allah yayi wannan alƙawarin ya ce ma manzo sama ba za a yi haka Allah ya amsa ma manzo sama wannan so da haka shi yasa kake ganin kowa na abin da ya ga dama Allah yana istidraji sai an je lahira sai a kama kowa da alhakinsa Allah ya fi mana shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu 'abdahu ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya idan Allah yana son ka sai maka azaba a duniya kana saba mishi sai kawai a kama ka da wata azaba a duniya shikenan to alama ce ta son Allah na son ka shi yasa wallahi ka kai alfahari ka ce shekaru na biyar ko ciwon kai ban yi ba babin alfahari bane ya kamata ka rika ciwo amma ba a ce kai addu'a ba ba ce kai addu'a ka ce Allah ya baka ciwo ba amma dai ka ji tsoro idan baka yi Allah madaukakin saki watakila yana maka istidraji ne kiwo ragwalle yake maka kana ta saba mushi kana aika shi ya sa malamai suka ce mafi girman halaka shi ne ka saba ma Allah kuma Allah na ma buɗi kana saba ma Allah kuma Allah na ma arziki yana baka lafiya duk abin da ka ce ya baka ya baka kuma gashi kana saba masa irin abin da Allah yake ma turawa suna saba masa suna aikata abin da suka ga dama amma kuma jiba abin da Allah yake musu in ka tafi kasashensu sun fi lantarki ko suna da ruwan sha tituna ga sunan laya-laya an yi sai kai tafiya kilomitoci baka ga kuda ba ba kazanta ga abinci mai daɗi ga asibitota masu kyau in mutum bai da lafiya a kai shi ga tsaro ga rashin tsoro ga kwanciyar hankali ta ƙasa da akwai ko amma kuma mai wahum ya'suna Allah suna saba ma Allah to to ita sunna Allah haka take in Allah bai san ka sai ya bude ma duniya kai ta saba mishi kai ta fantamawa amma wallahi akwai ranakin dillanci ba idan Allah yana son ya sassauta ma mutum azaba da ka saba mishi sai ya maka shike ku duka ba a son su me ake so shine ka kauce masaban ba a son kai saban da Allah zai kama ka nan da nan ba a son kuma kai saban da Allah subhanahu wataala zai maka jinkiri abinda ake bukata shine ka tuba ka bar wannan saban ka zama mai tarbiyya ka zama bawan Allah mai gyararriyar zuciya akwai alaka mai kyau tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala akwai alaka mai kyau tsakaninka da halittun Allah subhanahu wataala ba ka cutar da bayan Allah ba ka yaudararsu ba ka cin mutuncinsu ba ka zama sanadiyya halakarsu ba sannan kuma a tsakaninka da Allah madaukakin sarki ba ka saba mushi abin da ake bukata ke shi yasa a gaba a cikin wannan surar Allah ta'ala zai ce awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin yanzu mutanen alƙarya kaga sai aka fito da ahlu kaga nan an ce mana ne wa kan min qaryati amma a can sai Allah ta'ala ce afa amina ahlul qura kaga ba alƙarya ake nufi ba ana nufin mutanen ta kenan domin alƙarya ai ba ta laifi shi yasa tun can da suke cewa al'amru kama daqat biladun bi ahliha walakin akhlaq ar-rijal tadiq duk gari bai kunci ba garin da zaka ce ni garin nan ya mun kunci a ɗabi'un mutanen garin ke ma kunci in ka je gari gari lafiya shilau amma mutanen garin ne ba su da lafiya to kaga afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan yanzu mutanen alƙarya sun amince azabar mu ta zo musu bayatan da daddarahum na'imin alhali suna bacci aw amina ahlul qura ko ko mutanen alƙarya sun amince an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abu azabar mu ta zo musu alhali wa hum yal'abu da hantsi suna wasa suna wargi wani na kwado wani na ludo wani na karta wani na sunuka wasanni ga sunan kala-kala kawai sai Allah ya aiko da azaba su sun amince da haka afa aminu makir Allah Allah ya ce yanzu sun amince mu muguwar dabara ta Allah ai wala ya amanu makir Allah illa alqaumul khasirun ba waɗanda suke amincewa da makaru na Allah sai mutanen da suke tabaku to kada ka sake ka amince ma azabar Allah maɗaukakin sarki jikinka ba zai iya ɗauka ba jikinka ba zai iya ɗaukar azabar Allah shi ya sa ai Allah maɗaukakin sarki ya ce mu munafakai da suka ce latan fi fil har kakku fita jihadi a lokacin da akwai zafin rana sai Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamu ka faɗa musu cewa wutar jahannama ta fi zafi da sun sani jikinka ba zai iya ɗauka ba kalli wannan ranar yau ina jin celsius degree na zaria ya wuce 42 amma jiba zafin da kake ji to wuta allah maɗaukakin sarki ya za ka iya ɗaukar ta allah ka tsare mu al'imam ibn jariri na tabari ya ce ya ƙulu ta'ala li nabiyyi allah yana ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam haddhir ha'ula il'abidi na gairi ka yi gargaɗi ga waɗannan da suke bauta ma wani na wal adili na fil alihati biyal alihata wal authana sakhti sannan waɗanda suke musanja ni su ɗauki ababen bautan su guma kansu a koma bayan ni kai musu gargaɗi game da hushina hushin Allah ba shi da kyau wallahi hushin Allah ba shi da kyau annabi sallama Allah na ce masa kayi mana kayi musu gargaɗi su guji fushina la uhillu bihim uqubati kan in saukan musu da azabata fa uhlikahum kama ahlaktu man salaka sabilahu min al-umami qabla sai in halakar da su kamar yadda na halakar da waɗanda suka bi irin hanyar su a cikin al'ummatan da suke kafin su Allah yana ce ma annabi sama ya mana gargadi ya ma duniya gargadi baki daya kada a dauki Allah madaukakin sarki a matsayin abun wasa ka a hada wani da shi a cikin bauta idan ba haka ba to wallahi abin da ya faru da waɗanda suke kafinmu to mu ma zai faru da mu mu ma zai faru da mu fa kathiran ma ahlaktu qablahum min ahli qura min ahli quran asawni Allah ta'ala yana ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallama da yawa na halakar da mutanen alƙaryatai waɗanda suka saba mai wa kadzabu rusuli kuma suka ƙaryata manzannina wa abadu ghairi kuma suka bauta ma wani na Allah ta'ala ya halakar da kafaro daga annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam mutanensa sun ƙaryata shi sun bauta ma wani Allah sun bauta ma wani koma bayan Allah wa qalu la tazabunna alihatakum wa la tazabunna waddan wa la suwa'a wa la yughutha wa yuqa wa nas'a wa qad adallu kathira kaga suna da ababen bauta da suke bauta musu me karshen su an halakar da su Allah madaukakin saki ya halakar da mutanen annabi nuh ina ina adawa mutanen annabi hud Allah ya halakar da su sun karyata annabinsu annabi Hud alaihi salam ina Samud Samudawa mutanen annabi Salih Allah ya halakar da su sun karyata annabinsu annabi Nu annabi annabi annabi Salih alaihi salam ina mutanen annabi Lut sun karyata annabinsu annabi Lut alaihi salam me sakamakon su an halakar da su duk wannan shine wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun ina mutanen annabi shu'ai alaihissalam an halakar da su ina mutane annabi musa alaihissalam fir'aunu an halakar da su to sai mu ne shalele muke tsammanin cewa mu ci bilis a Allah yana ce ma manzon sama a mana gargadi wallahi mu shiga taitayin dalilin da yasa Allah yake ba mu labarin waɗannan al'ummatan ke waja'atun uqubatuna wa niqmatuna azabanmu da nakon azabanmu sun zo musu lailan qabla an yusbihu da daddar kafin su wayi gari sun kwanta lafiya lau an gama shashanci an gama badala da an gama abin da ake da daddare an shige gida ana bacci kawai sai Allah ya aiko da azaba shi da daddare kafin safiya kowa ya halaka aw ja'atuhum qa'ilin ko kuma azabanmu ta zo musu da rana suna baccin rana naharan fi waqtil qa'ila da rana da hantsi a lokacin da suke baccin rana balarabe yana da sunayen bacci kowane bacci in ka ji ya ce albaituta ko albayat ko baccin dare ke ba a ce ma baccin rana albaituta shi yasa da abin da aka yi da daddare shine balarabe yake ce mishi at-tabit shine sai ka ji malamanmu da fiqh suna cewa wala siyama liman lam yubayyit siyama bil layl kaga yubayyit duk wanda bai kulla niyyar shi da daddare ba ta azumi to bai da azumi akwai hadisi ma da wannan ma'ana kaga tabiyiti kenan sannan masu kulle kulle da daddare Allah ta'ala ya ce idh yubayyituna ma la yarda min al qawl Allah yana sane da abin da suke kukullawa da daddare a tashi a kulla wancan a kwance wancan karfe biyun dare har zuwa azgab da asuba sannan kuma a je a yi bacci duk tabiyiti shi kuma baccin rana sai yana ce masa kailula shi ma kuma ya kasu gida-gida akwai kailula akwai hailula akwai failula akwai gailula akwai failula baccin asuba baccin banzaki me fanci bayi da baccin asuba ka da masallaci ka kama bacci bayi da fa'ida lokaci ne mai albarka lokaci ne da ake bukatar ka tasa alkur'ani ka karanta ko ka ɗau littafi ka tafi makaranta amma wani ya zama mashi azaba inda yi wannan baccin ba shi ke kaga failula ke akwai gailula haji daga jin sunan shi gailula kaga gailu gilu ke baccin la'asar kenan shi ba baccin ba zami amfani shi bayan la'asar ka je ka kwanta sannan akwai hailula shi kuma shine baccin hantsi baccin hantsi ba bayan sallah su ba kai tsaye ba rana ta dan ta fito sai ka je ka kwanta shine suke ce mishi hailula to sai qailula shi kuma shine bayan baccin bayan sallah azhar shi shari'a tana bin tana son shi ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace qilu fa inna shayatin la taqil ce in kun samu dama ku yi baccin bayan azhar shedanu ne ba sa yin wannan baccin ana bukatar shi yana yana saita kwakwalwar mutum ya sa wasu abubuwa da kaɗiɗi ba na damuwa duk su tafi shi yasa wannan lokacin ba lokacin karatu bane sai dai ya zama tilas bayan azhar ana dan bukata aje a dan huta saboda jikin dan adam yana bukatar hutawa kuma in ka dan samu ko na minti 30 kai sai ka ji kwakwalwa ka ta washi wasu yan damo damoyi da ka ɗibo sai ka ji sun tafi ko sai ka ji jikinka ya ƙarfi to daidai wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rika aiko ma da waɗanda suka karyata manzanninsa da azab kaga lokaci ne na gafala al-imam al-mawaq al-imam al-baghawi yace wal qailulatu istirahatu nisfin nahar wa in lam yakun ma'aha nawm abinda ake ce ma qailula shine hutawar bayan azhar koda baka yi bacci ba ka ɗan samu ƙwaƙwalwarka ta ɗan huta daidai wannan lokacin ka yi ƙailula wa ma'anar aya annahum ja'ahum ba'suna wa hum ghayru mutawaqqi'ina imma laylan aw nahara al-imam al-baghwi rahmatullahi alayhi yace ma'anar ayar tana nuna cewa azabar Allah ta zo musu a lokacin da ba su tsammani azabar Allah za ta zo musu ba kaga mutumin da ya kwanta ai bai tsammanin wani abu na damuwa sai dai yana rayuwa a najeriya ne yana rayuwa a najeriya baccin ma rabi da rabi yake da kaji iska ta dan buga kofa ka sai ka zata abin ne ya zo allah shi kyauta ko kuma kwanan ka kila menene usa ta dan tashi ya dan ka farfarfar farfarfar sai ga mutum shi ma yana ta farfarfar allah ka yaye mana tsoro tsoro bala'i ne tsoro azaba ne shi yasa Allah ya kore na 'yan aljanna shi Allah ya sanya tsoro ya zama azaba a duniya kuma ya zama azaba a lahira 'yan wuta suna da tsoro 'yan aljanna ba su da tsoro wanda ya bi Allah a duniya ba shi da tsoro wanda kuma ya saba ma Allah cikin tsoro yake to shine halin da muke ciki a yau Allah ya ba mu ikon gyarawa to kaga shine wannan azaba ta zo musu a lokacin da ba su tsammani azaba za ta zo musu ba lokacin da suke baccin rana ko kuma lokacin da suke baccin dare duk wannan lokacin lokaci ne na gafala lokaci ne na mutum kawai ya je ya huta bai tsammanin wani abu zai faru da shi to daidai wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya aiko masa da azaba al-imam al-mawardi rahmatullahi alayhi ya faɗi a cikin tafsirin sa an-nukat wal uyub yake cewa wa innamal halaku ba'da maji'il ba'si arba'atu awjuh nan Allah ya faɗi abu biyu ya ce wa kammin ƙaryatin a halaknaha da yawa akwai alƙaryar da muka halakar da ita kuma sai ya ce faja a haba asuna bayan mun halakar da ita sai azabanmu ta zo mata ana nufin sai da aka halakar da su aka musu azaba to malamai sun yi fassarori guda hudu fassara ta farko a halaknahum hukman faja a haba asuna fi'ila Allah ta'ala ce mun yanke musu za mu halakar da su amma kuma sai azabanmu ta zo musu aikace fassara ta farko kenan Allah ya hukunta zai halakar da su ahlaknaha ai hakamna alaiha bil hakamna alaiha bil halak mun hukunta cewa za ta halaka falamma hakamna alaiha bil halaki ja'aha ba'su da muka yanke hukuncin cewa za mu halakar da su to sai muka aiko musu da azaba kaga wannan fassara tana da kyau sosai Allah ya yanke hukuncin zai halakar da su a halakna ai hakamna alaiha bil halak mun yanke hukuncin cewa za mu halakar da mutanen wannan alƙaryar faja'aha basuna kawai bayan mun yanke hukuncin sai ga me sai ga azaban mu ta zo musu fassara ta bakko ce misali kaman ka ce ahsantu ilaihi fa ataitu asantu ilaihi ai aradtu an usina ilaihi fa ataitu ne nufin zan kyautata ma wanda sai na bashi kyauta kaga kai nufin zaka kyautata masa me kyautatawar kenan kyautar da zaka bashi amma me ka fara nufi sai da kai nufin a zuciyarka sannan sai ka aikata to shine fa ahlaknaha mun halakar da wannan mutanen na alƙaryar ai hakamna alaiha bil halak mun yi hukuncin cewa mun yanke hukuncin halakar da su za mu yi da muka yanke wannan hukuncin faja'aha ba suna sai azabar mu ta zo musu fassara ta farko ke fassara ta biyu suka ce a halaknaha mun halakar da su bi irsalil mala'ikati ilaiha bil azab muka aiko musu da mala'ikunmu da azaba fa ja'aha ba'suna bi in azabila sai muka ba mala'ikun umarni cewa su halakar da su a halaknaha aiko mala'iku fa ja'aha ba'suna amrul mala'ikati bi ihlaki zuwan mala'iku shine halakar da su ɗin afka musu da mala'iku suka yi da azaba shine azabar da ta zo musu fassara ta biyu ke kaga wannan fassara ma tana da kyau fassara ta uku suka ce a halakna ha abinda ake nufi da mun halakar da su bi khidlaniha bi khidlanina laha muka walakanta su amin ta'a muka hana su da'a domin Allah ya ki baka ikon yi masa biyayya halaka ce yanzu dai kai dai ka san babu sha'awa kaga mutum ya sha giya yara na tsokana shi ko akwai abin sha'awa kaga wannan ƙarshen walakanci kenan to da muka musu wannan muka hana su da'a fa ja'aha ba'suna uqubatan 'ala al-ma'asi sai azaban mu ta zo musu a matsayin sakamakon saban da suka fassara ta uku kenan Allah ta'ala ya kaddara ma mutum lalacewa a duniya ya zama mai sabo nau'i ne na azaba shi yasa malamanmu suke cewa duk wani mai saban Allah da ka sani to akwai nau'i na damuwa a cikin zuciyarsa duk inda kana saba ma Allah to sai ka samu wani nau'i na kunci a zuciyarka kuma abin ban mamaki har waɗanda ba musulmai ba sun faɗi wannan akwai wani bature dan ƙasa america da ya rubuta littafin sai ya sa masa suna da'il qalaqa wal da'il qalaqa wa da'il haya ya sa ma littafin sunan littafin nasa don't worry start living da turanci aka samu wani balarabe ya fassara shi ya sa masa suna da'il qalaqa wa da'il haya yace ka kyala damuwa ka fara rayuwa mai kyau to a cikin wannan littafin nasa sai da ya ware babi ko ka ce chapter ko fasali ya bayani akan tasirin sako da yadda yake haifar ma mutum damuwa sabo sannan kuma ya bayani ba fa musulmi bane kirista ne ya bayani akan tasirin yin da'a ga Allah a tsarin shi fa na kiristanci da kuma yadda yake haifar ma da mutum kwanciyar hankali amma kun san wani abin takaici dadda ya gama wannan rubuta ya rubuta wannan littafin kala-kala sun kai wajen kala biyar akwai littafinsa da ya rubuta kaifata ta'amalu ma'an nas ya za ka yi mu'amala da mutane akwai littafinsa da ya rubuta kaifatar bahu tijaratuk ya kasuwancinka za ka ci riba a kasuwancinka wato masani ne na zamantakewar yau da kullum kuma masani ne na psychology masani ne na tattalin arziki kun sa abin takaici duk da ya gama waɗannan rubuce-rubucen ba su masa amfani ba kashe kan shi so da ba imani da Allah na gaske ya rubuta littafin nasa aka kai wa babban malaminmu a shek abdurrahman ibn nasir ne sa'adi rahmatullahi alai babban malamin ƙasar saudi arabia aka kai masa littafin ya karanta ya karanta ya ce laitabu aslam ya ce ina ma a ce musulunta amma shi wannan littafin bai mai amfani ba duk wannan littafin ba su masa amfani to akwai alaƙa tsakanin natsuwar zuciya da yi Allah ɗa'a ana tambayar wani magabaci daga cikin magabata aka gan shi baya shiga cikin mutane sai aka ce masa naksha alaikal wahsha Allah gafarta malam muna jin maka tsoro ba ka samu rudewa a kwakwalwa sai ya ce inna ijtima'i bikum huwa alladhi yuwahhishuni ce in na haɗu da ku shi zai hudar da ni amma in na koma gefe ina da ababen da nake akwai qur'ani akwai littafai zan zauna in karanta in natsu to su suke bani natsuwa amma in na shigo cikin ku ayi zagi ayi gulma a ci mutuncin wani to sai su sa ni rigima su ne suke rikirkita min kwakwalwa amma in na koma gefe ban shiga cikin ku ba na sabo sai in ji natsuwa to akwai alaka tsakanin natsuwar zuciya da samun natsuwa da kwanciyar hankali da me da kwanciyar da biyayya ga Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke natsuwa da ambatan Allah wallahi tallahi da ambatan Allah ake samun natsuwa shi yasa an ka tafi wajen likita jinin ka ya hau ya tambaye ka ce me yake kwantar maka da hankali ka ce karatun qur'ani in ba shi ba ba abin da zai kwantar maka da hankali wani katon banza da ya je wajen likita ya ce wai aka ga gwada jinin shi yana kaiwa har ɗari biyu likita ya bashi shara ka samu wani abu mai kwantar maka da hankali me yake kwantar maka da hankali ya ce rexilin kaga rexilin ne zai kara mashi banda tashin hankali ai wanda yake son ya kayi sai an kada shi wata in aka kada shi hankalin shi kuma zai tashi ba zai ji daɗi ba kaga daga nan sai jinin ya ƙara zul daga 200 sai zama 210 dawa ba sakkowa Allah shi kyauta to shine suka fassara cewa halakan wadda Allah ya ce ya musu sannan kuma ya zo musu da azaba to halakarwar ita ce Allah ya sa su zama masu sabo su zama ba su da natsuwa a duniya halakarwar ita kuma ita ce azabar da Allah ya kawo abin nan azabar ita ce azabar da Allah ya kawo musu wannan fassara ta uku kenan fassara ta hudu suka ce annal ba'sa wal halaka waqa'a ma'an fi halin wahid da halakar wadda azaban lokaci ɗaya suka abu i lokaci ɗaya suka abu babu bambanci لأن الحلاك كان بوقوع البعث فلم يفترقا domin halakarwar ta zo ne daidai lokacin da aka sauka musu da azaba wato azabar ita ce halaka ka gani shine shine kamar misalin can da muka bada cewa a atsayin su aka juya misalin a hassantu ilaihi wancan ko wa atsaituhu ko fa atsaituhu na kyautata masa na bashi kyauta to sai suka juya suka ce a atsaituhu fa ahsantu ilaihi na bashi na kyautata masa me bambanci tsakanin bashin da kyautata masa da kai me kyautatawar bashin da kai me bashin da kai kyautatawa to kaga duka waɗannan fasahohin za su iya ɗauka malamai suna ce mai irin wannan nau'in na saɓani a tafsiri ikhtilafu tanawwa walai sa ikhtilafu tadadi saɓani ne na nau'antawa duk fassarar da ka ɗauka wannan ayat za ta fassara maka haka fa ja'aha ba'suna bayatan wa kan min qaryatin ahlaknaha da yawa akwai alƙaryar da muka mata hukuncin cewa za mu halakar da ita fa ja'aha ba'suna sai azaban mu ta zo mata kaga basirar ta yi wa kan min qaryatin ahlaknaha da yawa akwai alƙaryar da muka hukunta mata da rashin da'a fa ja'aha ba'suna sai azaban mu ta zo mata kaga fassarar ta ita ma ta dauka sannan zai iya daukar wa kan min qaryatin ahlaknaha fa ja'aha ba'suna da yawa akwai alƙaryar da muka aiko mata da mala'iku domin su halakar da ita fa ja'aha ba'suna sai azabar mu a hannun mala'ikun mu ta jo mata kaga kowace ta dauka sannan zai dauki fassara ta hudun wa kan min qaryatin ahlaknaha fa ja'aha ba'suna da yawa akwai alƙaryatan da muka halakar da su muka musu azaba halakar da azaba azabar da halaka kaga hada suke to duk wannan zai iya dauka al'imamul mawardi ya ce da wani zai yi tambaya ya ce a to me yasa azabar ta zo musu a lokacin da suke bacci ba kawo musu azaba a lokacin da suke farke ba me yasa Allah ya azabtar da su lokacin da suke bacci ko dai da daddare ko da rana ya ce to amsoshin biyu ne amsa ta farko li'annal azaba fi waqtin rahati ashadd wa aghlas ayi azaba lokacin da mutum ya huce lokacin da mutum yake hutawa sai azaba ta zo masa to ta fi tsanani ba wanda ya fi jin tsananin azabar talauci fiye da mutumin da ya taɓa kuɗi ko ba kwaida ba mutumin da ya saba mulmula kuɗaɗe sai ya dawo kuɗi na mulmula shi to ya fi shiga azaba amma wanda dama yau gobe akwai gobe babu to eh wancan shi san daɗi idan azaba ta zo masa ya fi jin bala'i amma wannan da ya zo wahala a yau gobe abin nan dama to idan duk ta kunne ga baki ɗaya to dama kwana ɗaya ake bashi to ɗaya kwanan ma ɗayan kwanan ya kulle kaga shi ke sai a ci gaba da yi azaba ta fi tsanani idan mutum ya huce yana hutawa ka kalli misali a ce teku te hushi ko lokacin da aka yi tsunami in za ku iya tunowa turawan da suke bakin teku sun huce sun yi tsirara sun fi kowa firgicewa amma wanda yake gidansa yake gidan shi ba hutawa yake ba da azabar ta zo da tsunamin ta zo bai firgita ba firgita shi ba ta kai ta waɗancan ko kuma wani katotan kifi ya fito suna hutawa su ya kake ganin firgita to azaba ta fi tsanani idan mutum yana cikin hutu shi yasa Allah ya zaɓi ya zo musu da azaba a lokacin da suke bacci ko baccin dare ko baccin rana amsa ta farko ce amsa ta biyu ya ce li Allah ya taharrazu anhu wa ya harabu anhu idan mutum yana kwanci azaba ta zo masa ya fi gazawa wajen ya tsara kansa daga azaba wal iyazu billah Allah ya tsare mu idan gobara ta tashi da daddare ta fi banna ta fi kashe mutane da wuya ba ta cire ba amma idan da rana take fa to sai kai ko da an yi asara sai dai asarar gini da kaya wal iyazu billah amma za ka rai ya tsira da yawa amma da daddare zai wuya ka ji ba a ce ta cire ba saboda mutumin da yake cikin bacci bai san abin da zai faru ba wani bala'in in zai zo ma mutum cikin dare zai kamar mafarki yake yi kun yadda kawai sai ya ganin shi kamar fiction kamar wani khayal kamar a mafarki kawai yake ganinsa alhali da gaske ne da gaske ne abin yake faruwa to shi yasa sai Allah ya zaɓi ya aukan musu da azaba lokacin da suke bacci ba a farce ba saboda waɗannan dalilan guda biyu dalilin farko azaba ta fi tsanani idan mutum yana hutawa bacci kuma hutawa ne waje alna naumakum subatan malamai suka ce a subatu raha hutu mutum yana bacci yana hutawa sannan na biyu Allah ya zaɓi ya musu azaba lokacin da suke bacci saboda kas su iya neman guduwa kuma dama ko sun gudu ba inda za su amma dai dan Allah ya ƙara walakantar da su lokacin da ba za su iya guduwa ba ko su yi ƙoƙarin guduwa sai aka zo musu da azaba Allah ya tsare to kun ga wannan ke babban malami profesa wahbatu zuhaili rahmatullahi alaihi yake cewa lamma amara Allah ta'ala rasul alaihi salatu wasalam bil inzar wa tabligh a lokacin da Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da cewa yayi gargadi kuma ya isar da sako wa amara alqauma bil qabuli wal ittiba kuma ya umarci cewa al'umma su bi annabi sama kuma su karba zakar fi hadhihi al-ayati sai Allah ya ambata mana a wannan ayar ma ya tarattabu ala al-mukhalafati min iqabin wa wa'id abinda zai biyo baya idan mutum ya saba daga gargadin da aka masa na azaba da narkwanta abin da ke biyo bayan a mutum wa'azi ya ƙiji shi ne jira azaba ko a duniya ko a lahira ba na uku ba a cin bilis abin da ke biyo bayan gargaɗi idan ba a ji ba to shi ne azaba in mal azabul adil fi duniya wa in mal azabul adil fi lahira ko azaba ta kusa a duniya ko azaba ta nesa a lahira Allah ya tsare kaga shine abin da ke min tariqit tadhkir bi ihlakil umam sabiqa sai Allah ya zabi yayi mana wa'azi da cewa mutun abin da ya faru da al'ummatan da suke kafin Allah ya halakar da su ya musu azaba sakamakon ƙaryata manzanni da suka mu ma idan muka ƙaryata manzanmu to abin da ya faru da su mu ma ba za mu sha ba limukhalafati ar-rusula wa taqdhibihim saboda sun saba ma manzanninsu kuma sun ƙaryata manzanninsu kun ji abin da ayat take nuna mana sau daga wannan aya mai girma tana jawo hankalinmu ‘yan uwa tana mana gargaɗi akan cewa abin da ya halakar da magabatanmu a cikin al'ummatai to mu ma idan muka ɗau hanyar su to inda suka tafi nan za mu tafi Allah ya tsare mu ya kare in kuma Allah bai mana a duniya ba to mu tabbatar da muka je lahira Allah sai ya mana kaga abin da ya waje ba a gare mu shine mai tabin hanyoyin tuba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu in muka yi wannan sai Allah ya taimake mu abin da ya faru da su ba zai faru da mu ba sai mu zauna lafiya a duniya Allah madaukakin sarki kuma ya sa in mun mutu mu yi rayuwa mai kyau a lahira muna da lokaci mu shiga aya ta gaba sura minti da shi ne kuma ci da ya yi so da haka wannan ayar abinda take karantar da mu kenan lokaci ya yi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu darasi gobe sai mu dora ayar da take gabanta tana da alaka da ita insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in